اعلموا أنه من دعاكم إلى إعراض عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعوكم إلى قوله هو فإن تفسيره لكتاب الله بل لكتاب كله لم ينزله الله عليه إنما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم إلى الاكتفاء بكتاب الله فلا بد أن يقول بتفسير الله بتفسير كتاب الله وبيانه لكم فعلى هذا إنما يسرفكم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوكم إلى قوله هو ولذا لا بد لكل مسلم أن يعبد الله تبارك وتعالى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل لا بد من الرجوع إلى العلماء أيضا لمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن, إلى أن يتوفانا إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن دعوة الاكتفاء بالقرآن دون السنة دعوة منحرفة وهو انصراف عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضاعته فقد يؤدي إلى الكفر إياذا بالله تبارك وتعالى ولذلك من ادعوا ذلك تضاربت أقوالهم في أعظم أصول الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها من أعظم أمور الدين فكيف لا وقد خالفوا كتاب الله الذي أوجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون باين الله lalle Allah madaukakin sarki ya mana baiwa mai yawan gaske da ya aika mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga jinsin aljanu da jinsin mutane ya aiko shi da gaskiya yace kuma ya aiko shi zuwa ga dukkan mutanen duniya baki ɗaya mutanansa da aljanunsu Allah ya sauka masa da littafi ya kuma daura daura masa nauyin bayanin wannan littafin ya ga yawa mutane abinda littafin yake kyaukunshe da shi kamar yadda hakan yazo cikin suratul nahli Allah madaukaki ya ce wannan littafin mun saukar maka shi ne don kai bayanin sau mutane don kai musu bayanin abin da aka saukar musu ba mu saukar maka da wannan littafi ba sai don ka bayyana musu sakon da ke cikinsa Allah maɗaukaki ya ɗora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nauyi ya isar da sako ya yi bayanin alkur'ani ya yi sharhinsa sannan cikin alkur'ani akwai abin da yake a dunkule yana buƙatar a bayaninsa wannan an ɗora wa manzon Allah akwai cikin alkur'ani abinda ke sake ana bukatar a masa da baibayi wannan ma an dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani akwai abinda aka yi gamamman magana amma kuma ke bantacciya ce duk wannan an dora nauyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya zama wajibi akan dukkan masu imani ruko da dukkan abin da manzon Allah ya umarni da shi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan umarnin da wannan hanin ya zo cikin littafin Allah ne ko ko ya zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake yana cewa duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku rike shi abinda kuma ya hana ku ku bari wannan ya kunshi littafin Allah ya kunshi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku yan uwana musulmai al'amari ba zai gushe ba har zuwa tashi alkiyama za a rinka samun barna tana bayyana kala daban-daban iri daban-daban hanyoyin bata kullum za su rinka bayyana har zuwa tashin alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yana daga cikin mafi girman hanyar bata yau da ta sake sabon salo take zuwa duk da cewa ta dade a bayan ƙasa amma kowanne lokaci ana sabunta ta tana zuwa da sabon salo kala daban-daban da dabaru iri-iri da'awar cewa mutane su tsaya su rike alkur'ani shi kadai su yi watsi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mai bin kafafan sadarwa yau na zamani zai ga cewa mutanen nan da ake ce musu ƴan qur'ani zalla ko sunan da aka san su da shekarun baya na kala katun suna ƙara bayyana suna ƙara yada da'awarsu ta watsi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu yadda za a yi kai riko da alkur'ani inda rikon na gaskiya ne ba sai kai sai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin alqur'ani sike yake da umarni da bin annabi ta ina zaka bi annabi in baka bi maganar sa ba ta ina zaka bi annabi in baka yi riko da ayyukansa kai koyi da shi ba sallallahu alaihi wasallam ayoyin alqur'ani da suka umarni da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan da yawa daga cikin Allah madaukake yana cewa ba za ku zama masu imani ba har sai kun hukunta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin dukkan laburanku gaba daya duk abin da manzan Allah ya hukunci a cikinku ya zama kun karɓa kun yadda ba ku samu kaikayi a cikin zuciyarku ba Allah maɗaukake na cewa ya ku masu imani ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kada ku juya baya ga Allah kada ku juya baya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haka nan Allah maɗaukake na cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku bi ma'abuta lamari daga cikinku ku yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ake nufi da wannan magana haka nan Allah madaukake yana cewa ya ku yi ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku yi ta jayayya domin in kuna jayayya za ku samu rauni karfin ku zai tafi haka nan Allah madaukake yana cewa duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to hakika ya bi Allah tabaraka wa ta'ala haka nan manzon Allah madaukake yana cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi tafarkin waɗanda ba su ne masu imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallama to lalle zai jibinci abin da ya jibinta ko mu ko masa ita ce gidan wuta Allah ka tare mu ya ku bayin Allah waɗannan ayoyi da ire-iren su a cikin alkurani suna nan da yawa waɗanda suke nuna cewa Allah madaukake ya umarni da abishi kuma ya umarni abi annabi sallallahu alaihi wasallam bin Allah shine bin alkurani bin manzon Allah shi ne bin karantarwar annabi sunnar annabi alaihi salatu wassalam abinda manzon Allah ya gadar maganganunsa da yayi domin shi annabi duk abin da ya faɗa gaskiya ne baya faɗan abin da yake ba daidai ba da haka wajibi ne ya zama na cewa maganarsa annabi addini ce aikinsa addini ne domin baya yin abin da ba daidai ba ya ku bayin Allah lallai da'awar kau da kai daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama da'awa ce wato wanda take ta bata domin duk wanda yace karkabi annabi kawai ka ba alqur'ani shi kadai to wannan mutumin ko shakka babu yana so kabi shi ne shi a gashin kansa tunda zai fassara maka alqur'ani ai fassarar da zai maka nan fassarar sa ce ta sace yanzu yana cewa kabi shi shi karka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa zamu ga cewa waɗanda suke da'awar cewa a riko da alqur'ani shi kadai babu mutanen da suke sabani kamar su a duniya duk abin da ka sani gomin girmansa addini sai sun samu sabani a kansa tunda sun ce ba za su goya wajen annabi ba yau in ka ce sallah alkur'ani ya ce kai sallah aqimus salata wa atu zakka ka tsaye da sallah ka ba da zakka iya abin da alkur'ani ya ce ka tsaye da sallah bai gaya maka sallar ya za ka yi ba azhar la'asar magariba isha'i asubahi duk cikin alkur'ani babu waɗannan sallolin babu ambaton su a cikin alkur'ani raka'a hudu azhar raka'a hudu la'asar raka'a uku magariba raka'a hudu isha raka'a biyu asuba duk babu wannan a cikin alqur'ani duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne bayyana ko ne abin da ya faɗa da bakin sa ko kuma abin da ya aikata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka aiko mana kai hatta alqur'anin da muke karantawa ai ba Allah madaukaki ne jeho mana mu muka tafe ba ba a gidanka ka samu alkur'anin nan ba a'a shi ma alkur'anin dai waɗannan sahabban da suka karɓo mana hadisan su suka karɓo alkur'ani ba kai da kai Allah ya baka wannan alkur'anin ba ka samu ne ta hanyar ruwaito shi da aka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka ruwaito alkur'anin nan haka aka ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa zaka ga suna ta sabani akan sallah wani ya ce maka raka ɗaya za a yi sallah wani ya ce maka biyu za a yi wani ya ce sallah ɗaya ake a wuni wani ya ce a biyu ake yi wani ya ce kaza sallah ma ba su samu ittifaki akan ta cewa wai sallah guda nawa ake a wuni ba saboda babacin alkur'ani ba su samu ittifaki ba su haɗu a kan raka'a nawa za a rinka yi na sallah ba ballantana ka je babin zakka ballantana ka je azumi ballantana ka je aikin haji duk waɗannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne bayyana su da haka duk mutumin da yace kada abi sunnar annabi alaihi salatu wasalam to ko shakka babu yanzu yana so ka bi sunnar sa ne shine zai gwada maka yadda zaka yi sallah bai yadda ka bi yadda annabi ya gwada sallah ba ka sallar sa shi da ya gwada maka haka zaka yi bai yadda ka bi manzon Allah wajen azumi ba amma shi ya yadda ka bi shi koya maka yadda zaka yi azumi yadda ya fahimta shi yadda ya ga dama haka in aikin haji ne shi bai yadda ka bi na manzon Allah ba nasa zaka bi haka zakka duk wani abin da ka sani na addini in wani ya ce kar ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yi aiki da hadisan manzon Allah alaihi salatu wasallam to shakka babu zai dora ka akan hadisan sa ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu imanin mu hanyoyin bata kullum za su rinka bayyana har zuwa tashin alkiyama amma muna roƙon Allah madaukaki ka dare mana imanin mu ka sa mu rayu cikin riko da littafin ka da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala fa sallu wa sallimu ala khairil bariyya fa innahu man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وانا معكم بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين